الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا الخميس عشرين دقيقة وتن شعبان جرى دبو دقيقة دقيقة أربعين دشدة عندي موافقة دا ashirin ga watan biyu shekara 2025 ko za mu ci gaba da karatun littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya darasi na goma sha uku ko idan ba manta muna nan cikin bayani akan alwala wanda mun yi bayani akan farillai haka mun yi bayani akan sunnoni to cikin sunnonin ne ƙarshe bayan mala ya kawo su guda takwas sai ce tambihun shafi na ashirin da biyu mala ce ga wata faɗakarwa eh ma'ana abin da ya kamata a yi tambihi a kansa wanda zai iya yiwuwa ya zamo ya faru sannan kuma bayanin da aka yi a baya ba a yi bayani a kansa ba man taraka farudan duk wanda ya bar wata farilla min fara'idil wudu'i mu farillan dan tana daga cikin farillan alwala eh to ana ana nufin ya barta da mantuwa ai sahawan e, to shine za a faɗi hukuncinsa a kai amma malamai sun ce idan da gangan ne ya bar wannan farilla to kaga arwallar tashi taro shi gaba ɗaya ba zancen gyara ake ba amma nan man taraka fardan min fara'idul wudu'i ana nufin sahawan aw nisyanan wato ya manta wata farilla daga cikin farillan can da muka ambata bai yi su ba kila bai wanke fuska ba ko hannayensa zira'i ko bai shafi kai ba ko kafafu bai sale to ya abin yake idan ya tuna to sai mala ya ce fa'innahu ya a bihi to zai duba ne in lokaci bai tsayi ba ma'ana ba a jima ba to sai ya zo da wannan farilla ɗin in fuska ce to sai je ya samu ruwa mutulaki dai irin waɗanda ake taimaka alwala da su sai ya wanke wannan farilla ɗin amma dai malamai sun ce zai yi niyya kuma yau zai yi niyya tunda a cikon alwala ne wannan gabar da zai wankewa matsayin shi ma alwala yake to idan lokaci bai yi tsayi ba sai ya abin nan sai ya sake alwala sun yu'idu sala ya sake wanke wannan gabar yawwa ita kawai zai wanke niyya farilla farillar ita wannan gaba din sun yu'idu salata ba yu'idu salatu ba kuskure ne sun yu'idu salata sannan sai ya sake sallah sai sake sallah kenan kaga arwallar tasa tana nan wa inna ma kawai gyara ne zai to amma malamai suka ce wannan ana maganar in lokaci bai tsawo ba kila ma yana gama sallah ya sallame sai tuna to ai alwalar da ya yi wannan sallar da ita ai akwai wata gaba ta farilla wadda bai wanke ba sai tashi sauri lokacin da ya tuna kenan sai ya wanke wannan gabaɗin sai ya sake dawowa sai ya maimaita wannan sallah amma sharaɗi suka ce in lokaci bai yi tsawo ba in lokaci ya yi tsawo wasu suna cewa fitansa masallaci da ya fita masallaci to shi ke lokaci ya yi tsawo to yanzu a ruwan taro shi sai ya yi sabuwa sannan kuma ya sake sallah e wasu kuma suka ce a za a kaddara tsayin lokacin da al'ada shine misali in ya gama sallar ya shiga wani abin na gaba wata sabga kila ɗan kasuwa da ya kama kasuwancinsa eh yau ko kuma ɗalibin ilimi ne ya shiga harkar bincike da nazari ko a ranma ne ya shiga cikin tilawarsa to wannan lokaci ya yi tsawo to shi ma ya rushe masa alwala sannan sharaɗi na biyu tuna wadda ya yi kuma kada ya ba da wata tazara an gani misali kila da ya tuna yana butun ya tashi sai an ga kira shi a waya ya je can yana fira to shi kenan an samu matsala a rollar ta rushe eh ko kuma a da ya tuna sai da ya je ɗanyi wani yawace-yawacensa yawwa sannan sai ya je nemi ruwa ya wanke fuskanto shi ma aikin banza ne wannan tazaran da ya ba ya rushe masa arwala kenan sharaɗi a daga masallar tasa in ma ya yi sallar ko kuma ma bai yi sallar ba to kada ya yi tsawo an fahimta sannan in ya tuna kuma kada ya yi wani jinkiri wajen wanke wannan gaba ɗin in yayi jinkirin to shi ma ya roshe masa arwala wa man taraka sunnatan to wannan ana maganan sunna kenan eh farilla wa man taraka sunnatan wanda ya bar wata sunna shi ma hawa yau da mantuwa eh to shi malamai sun yi sabani kan wanda ya bar sunna fa da gangan ya bar wata sunna daga cikin sunnonin can guda takwas da suka gabata to shi an yi saɓani kan cewa shi alwalar tasa ta roshe ko kuwa ba ta roshe ba zai je ya gyara wasu sun ce tun da ya yi da gangan to gangancin da ya zama kamar wasa da addini saboda haka ba shi da alwala to kuma wannan shine zahiri saboda ba a wasa da addini ba za ka ce to ai sunna ce ai ba ta da wani ai ba farilla ba ce eh yawa to ko ita ya bari da gangan zance mafi karfi ba ya da alwalar ta lalace fa innahu la yu'idu salata to wasu malamai suka ce baya mai da sallah eh ma'ana bai tuna ba sai da ya sallah ya da gama sallah sai tuna to ai ga wata sunna wadda ban ban yi ba kila tafuna hannayensa abbe wanke ba ko kurkurar baki ko shakarwa da fyacewa cikin sunnonin dai da aka abbata a baya mu bai tuna ba sai da ya sallabe sallah eh to sallar ta yi kuma alwallan ma in yana da ra'ayi da ita an gane to wa ya fa'alu tilka as-sunnata sai ya je wannan sunna ɗin da ya manta sai ya mi sai ya aikata ta in yana son ya yi amfani da wannan alwala kenan wannan ba duk in ana maganar ba ka yi rihi babu wani abu da zai walwale maka alwala fa shi ake magana in ka riga ka yi rihi to kaga zance zance ya lalace eh yawwa to ita sunna ita sunna suka ce ba sai ya sake wasu kuma malamai suka ce a inda gangan ne ya sake amma in mantuwa ne an masa uzuri rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana eh to kaga hukuncin ta ita ya dan fi sauki to me yasa aka ce ya gyara wannan sunnar lima yustaqbalu min as-salawati saboda abinda ake fuskanta na sallolin da za su zo nan gaba kila a zahar ce samu wannan matsala eh to kuma yana da rike alwala Allah ya yi masa lamuni eh sai ya je ya aikata wannan sunna din illa asar ta zo kawai zai mi ba sai ya canza alwala ba amma da sharaɗin da ya tuna ɗin bai ta akhiri ba kamar yadda aka ambata a baya kan farilla in ya yi ta akhiri na aikata wannan sunna din to alwallar ta lalace duk da ko ba za a ce ya sake sallah ba haka wasu malamai suka ambata tunda yanzu kaga da ya tuna kaga in yi bai ba kaga ganganci ya shiga kenan wa fada'iluhu mustahabban alwala ihda asharata guda goma sha ɗaya ne al'ula musahabi na farko at-tasmiyatu fi ibtida'il wudu'i bi an yaqula bismillah to musahabi na farko shine yayi tasmiya shine yayi basmala eh yawwa yin bismillah akwai ruwaya biyu daga al-Imam Malik wata ruwaya yayi inkari eh cewa ai ba sai an yi basmala ba tunda ba dabba ce zaka yanka ba to mi zaka wa basmala wata riwaya kuma aka ruwaito ya ce ana iya yi an gane a matsayin musahabbi e to kuma wannan shine ya fi ƙarfi cewa za a iya yin bismillah ɗin amma 50 da wudu'i farkon fara alwala kana yin bismillah sai ka fara kamar yadda aka ambata yadda za ka yi alwallon a baya bi an ya ƙula bismillah abinda zai ce shine bismillah yauwa to zahira abinda ya ambata iya nan zaka tsaya kan lafzul jalala ba zai ba za ka ƙara arrahmanir rahimi ba eh to shi ma akwai saɓani da yawa daga cikin malamai sun ce nan zai takaita kamar shi mai al'iziya abinda ya zaɓa kenan eh amma akwai alfakihani shi ma ɗaya daga cikin malamai ne na mazhaba ta ita malikiya din shi ya ce a zaka a sharhin sana risala ya yi sharhi ga risala to shi ya ce zaka karasa eh zaka karasa ka ce bismillahir rahmanir rahim eh babu komai shi abin da ya ambata kenan yace saboda alwala ibada ce amma irin cin abinci ne ko rufe kofa da za ka yi da daddare misali ko saka kaya to wannan bismillah ɗaya za ka ambata ba sai ka ce arrahmanin rahimi ba to shi haka yi nashi tafsilin amma dai abin da ya fi shahara shine kawai ka ce bismillah wa iza nasiha in yammanta basmalan nan 50 da ihi farkon fara alwallarsa da aka ce ya yi ta sun mata zakara hafi a sana'ihi sannan daga baya sai ya tuna a tsakiyar alwala ɗin ya kai tsakiyar alwala ko yana dab da ya kammala alwala bai gama ba amma yana dab da ya gama ko tsakiyarta sai ya tuna to ai bai bismillah a farko ba to a tabiha ya zo da basmala ɗin yana tuna sai ce bismillah sai ya ɗora alwalarsa ya ci gaba in kuma ya riga ya gama shi kenan in sun ce ya gama alwala to ba sai ya ce bismillah ba eh tun da da ba ba sunna ba ce musahabi ce eh a fiqihance musahabi ce as-saniyatu sunna ta biyu addu'a'u ba'da al-faragi minhu yin addu'a bayan kammala alwala akwai addu'a da ake aka ruwaito ya yi bi an ya kula ta yadda zai faɗa wa huwa rafi'un tarfahu yana mai ɗaga idanunsa ila sama'i sama ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina mai shaidawa annabi muhammad bawansa ne manzansa ne allahumma ja'alni allah ka sanya ni minat tawwabina cikin masu tuba wa ja'alni minal mutatahhirina ka sanya ni cikin masu tsalki to wannan ita ce addu'ar da aka ruwaita wato zai yi to abin da ya ambata cewa rafi'un tarafahu ila sama shi akwai sabani akai don hadisin da aka ruwaito daga sauban malamai sun tattauna akan ingancinsa wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu sallama kan cewa ya ga annabi ya kammala alwala ya daga kansa sama sai wannan addu'ar malamai sun ce hadisin bai tabbata ba eh wasu daga cikin malamai akwai matsala a isnadinsa eh to shi yasa malamai suka ce ba zancen daga fuska wasu kuma suka ce a hadisin ana iya aiki da shi su ya inganta a wurinsu saboda haka zai iya ɗagawa akwai dai saɓani an gane na, na malamai eh to rashin ɗagawan dai shi ya fi saboda cece ku ce akan hadisin to ce wadda ya yi ashadu Allah ilaha illallah wahadahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu a wannan shi kusan muttafaq wannan jimlar ta kusan muttafaqun alaihi ne tabbatacciya ce amma ƙarin Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to daga cikin malamai kamar al-Imam Tirmidhi da waninsa su suka roito wannan ƙare shi ma ya tabbata ingantacce ne asalisatu sunna ta uku Allah ya takallama fi wudu'ihi kada yi magana a lokacin da yake alwala sun ce hikimar haka ko illar haka saboda alwala ibada ce eh yawo kuma tun daga farko har ƙarshe ga abin da aka ɗora masa zai to yin magana zai sabbaba ya ɗauki hankalinsa daga abin da yake zuwa wani abu wanda ba shi ba to shi yasa suka ce musu habbi ne karyaye wata magana wadda ba ta shahi alwallar ba kamar ya ce a kira shi a waya wai sai ya tsaya ya ɗaga waya sannan in ya gama abin da yake ya ci gaba a wannan ba daidai ba ne ko yana yi yana fira da wasu to wannan malamai sun ce ba a makaruhi ne ba a san haka arrabi'atu da hudu qillatul ma'i karamta ruwa bila haddin ba tare da iyakance yawan ruwan ko karancin su ba kai dai ka kamanta gwargwadon girman gaban jikinka gwargwadon abin da ka san zai iya wadatar da kai ba a ce mamudu guda ko lita daya ko rabin lita ba ba za a iyakancewa ba saboda dalili bai iyakance ba kalgusuli kamar yadda ake neman a karanta ruwa a wurin wanka shi ma wanka na ibada ba a neman a yi amfani da ruwa da yawa to haka ita ma alwalla take e shi yasa malamai suka ce amfani da ruwa da yawa to banna ce da bid'a kamar yadda mai risala ya ambata ma ihkamihima tare da kuma kyautata alwalar da wankan don karkaji an ce ka yi amfani da ruwa 'yan kaɗan kuma ka ki tsaya ka yi alwalar yadda ya kamata a ka tsaya ko ce gaba ka kyautata wanke ta yadda ya kamata haka in wanka ne ka kyautata wanke jikin yadda ya kamata bi kasril hamzati ihkamihima din nan ana yi wa hamza din nan kasara ai itiqanihima ana nufin kyautata su alkhabisatu mustahabbi na biyar asiwa ku yin asawaki bi'udin da ice ratsabin wanda yake danye auya bisin ko busasshe wal akhdaru amma yin amfani da wanda yake kore afdalu shi yafi falala ligairi sa'imi ga wanda baya azumi eh to shi ma yin asawaki gabanin alwala musahabbi ne kamar yadda zai ambata nan gaba an so ya yi asawaki amma nan malamai suka ce inda yake musahabbi in bakinsa bai canza ba in bakinsa ya canza kila ya fara ƙazini ko wari to ana asawakin ya zama wajibi na fatar an gane ko kuma ya ci wani abu wanda wannan abin da ya ce yana da wari kila albasa ce ko wani abu haka ko ya sha taba eh to ba zai je masallaci ba sai ya je ya gusar da wannan karnin a nan asawaki wajibi ne nan da ake maganar musahabi ana maganar bakinka lafiya lau bai ɗoyi bai wani ƙazini da sauransu ta yadda in ka zo za ka cutar da sauran masu sallah da kuma mala'ikun da za su zo ɗaukan abin da ake na sallah ɗin to sai a kula da wannan duk wanda ya san ya ci wani abu mai wari wannan ba ma ma baki ba jikinka ma in ka san jikinka yana ɗoyi ko zufa ko wani abu to malamai sun ce karka zo masallaci sai ka je ka yi wanka in datti ne ka wanke in wani karni ne ka wanke saboda karka shigo masallaci kuma ka cutar da mala'iku kuma ka cutar da mutane ka hana su sukuni cikin sallah to kaga alhakinsu yana kanka ka zo neman lada ka tashi da zunubi eh eh inda ya zan yana da yana dauke da karni ko datti wanda zai takura ma masallata in ya shigo to sai ya je ya kawar da shi ko da zai bayu da kubucewar jami'i in ya gama sai ya nemi wani jami'i in bai samu ba ya yi sallar shi kadai eh don ba za ka zo don neman falalar jam'i kuma ka lalata sallan masallata ba saboda tsumani na kamar da za mu ambata a sallah farilla ne to su da yawa in ka shigo masallaci ka tsaya kusa da su ko da za a ga masallar kama su a gani to ka ga nutsuwar babu ta to saboda kawai idan ka samu lalar jam'i to ba za ka yi wannan ba ka zama sanadiyar lalata ibadar wani ko kawo mata na kasu to gaskiya sai an kula mutane suna wasa kwarai da gaske a wannan a wannan babe din na'am eh da masu sana'a da ma'aikata da kanikawa da makamantansu duk sai sun kula in kana kanikanci sai ka je da tufafinka na sallah in lokacin sallah yayi sai ka cire masu karni sai ka sa wani da sauransu wanda ma an ce in za ka zo ka sa turare to me yanzu ka ga mutum ya sa turare masallaci juma'a zaina ko zaina aure ko wajen budurwarsa ko ba haka bane amma zai wahala ga mutum zai zo sallah a zahar ko a subahi ko la'asar ko magaraba ka ga ya sa turare wannan duk kuskure ne yanzu ga masallaci na an bar shi dai yayi datti ba a wanke shi hmm? to ka gani kuma yana daga cikin imaratul masjid eh to shi yasa malamai suka ce ba laifi bane in an ga mutum da datti a kore shi da masallaci eh ba laifi bane eh sai a ce ya je ya tsabta in ya tsabta sai ya dawo su saudiya kaga suna kula da wannan suna kula da wannan kwarai da gaske irin masallacin kuba wanda a madina kenan da yana da tsabta sosai to da la'askara da sun ga yanayin kama za su tare ka su ce ma eh ko ma ka je kai wanka saboda tsabtace masallacin a waɗanda su an ɗauke su a nemi su albashi aikin su kenan su wanke shi da safe da yamma ma su wanke a sa turare da sauransu to duk wannan wahala kai kuma ka zo da datti ka ɓata wuri ai ba daidai ba ne to a kula kuma mutane matasa da dacija duk suna buƙatar nasiha a wannan babi ba fa sallar juma'a ɗaya ake wa tsafta in zana ba hatta khamsu salawat eh kuma wannan koda kai kaɗai ne za ka yi sallah ce saboda eh saboda mala'iku in za ka yi sallah za su zo su ɗauki bidiyon sallar da za ka yi da abubuwan da za ka yi a rubuta to duk abin da kuma ke cutar da ɗan adam annabi ya ce su ma mala'iku suna cutuwa da wannan abu innal mala'ikata ta ta'azza bi ma ya ta'azza bihi banu adam to ka gani eh don karkace a aini ɗaya nake ko ba gaba to ko a gida za ka yi sallah ko kiyamun laili ko ba dai baka samu jam'i ba to ka yi ta da datti da wari da sauransu ai akwai mala'iku in ba haka ba kuma kaga mala'iku ba za su zo ba in ba su zo sun dauka ba kuma kaga baka da lada ba kai sallah ba to me an kai Allah ya samu wani lafiya na'am eh yawwa gaye ne sosai lokutan sallah na rikarsu sosai da ɗan turare in lokaci ya cire kayan aiki ya sa na sallah sa turare ne ya zo ya sallah in ya dawo ya cire ya sa yawa amma kayan da kake aiki kuma da su zaka zo masallaci ai ba girmama ma ga ubangiji yanzu da yana cikin aiki an ga ce ai gwamna na son gani ne gwamna house da Allah zai ji haka na? gwamna ma ya yi girma ke da manoma na katayi ka gani ko? cikin laka da zuwa to haka duk kuskure ne ai ka je da tuwahin kwarai na sallah ka aje gefe in lokacin sallah ya ka wanke jikinka sai ka sa ka je ka yi sallah idan ka gama sai ka cire ka ci gaba da aikinka haka musulunci ya tsara ai saboda ganawa ne za ka yi da ubangijinka kana gana da ubangijinka kuma da abin nan yagaggiyar riga haka ai ba girmamawa Allah ya samu dace eh subhanallah amma amma bai zuwa cikin gari da ita to gaskiya a ta yi tsaye a ci gaba da yi musu nasiha kawai ita riga iko Allah kaga wannan aibu kana zuwa masallaci da guntun wando to a ci gaba da wa mutane da siya wannan babin gaskiya sallah ba hawa abin wasa ba ce ba abin hawa wasa ba ce sallah a tashi tsaye a kula da sutura mai kyau kuma a kula da tsafta ko da dai ba ka da turare to ka dai yi tsafta ne ka yi annazafa in ma ba ka da halin sayin turaren bale yanzu yana da wahala a ce mutum bai da zarayin sayin turare to ka gani duk wannan yana cikin wasa da addini kuma suna ga mutum wai yana neman wai Allah shi mai abin da haka su ka gani Allah ya sauwaka to fa in lam yajid udan in bai samu icce ba fa bi isbu'ihi sai yayi da yatsansa aw bi shay'in khashinin ko ya nemi wani abu mai taushi sai ya amfani da shi ya goge haƙuransa waya staku biliyum na kuma wannan asawakin da aka ce yayi zai yi shi ne da hannun dama ba da hannun hagu ba ba asawaki da hannun hagu waya kunu qablal wudu'i kuma ya yi shi kamin alwala kamin ya fara alwala zai yi wannan asawakin sawa'un da ice zai yi ko da yatsa ko da wani abu mai taushi in ya gama sannan sai ya fara sai ya fara alwalarsa Allah ya sawaka sai nemi ice mai kyau irin su al'arak talakiya sai ya amfani da shi da akwai itatuwan da malamai sun ce a nisance su irin su roman to su suna suna cutarwa ba a sawaki da su irin su raihan ko kuma ice wanda yake majhuli ba kama sanya yake ba to duk malamai sun ce ba a sawaki da ba wai da ko da ice zaka akwai wasu suna sa ciwon kuturta wasu suna sa yawan mantuwa a sawaki da su wasu suna sabbaba dai wasu cututtuka to duk sai an kula ashe sa haga to sai an kula ba ko ne ice ake a sawaki da shi ba na'am eh to darbejiya ba ta da komai duk da dai nisantar ta yafi eh ina jin muhammadu bello ɗan shehu usmanu ya rubuta littafi akan ciwon ido bayani akan ciwon ido da kuma magungunansa su ya yi magana cewa bai kamata ana amfani da darbejiya wajen irin waɗannan abubuwa ba don tana cutarwa tana sa yawan mantuwa sannan kuma ɗacin nata shi karan kansa yana haifar da illa to nisan ta dai yahi za ka yi asawaki ka debi wanda baya da ɗaci kuma sananne ne irin icin magariya ko talakiya da muka ambata to duk wannan ana iya amfani da su eh eh ita ana ana ana amfani da ita ita ba ta da matsala eh eh lalle an ce darbejiya tana sa yawan mantuwa to kaga ɗalibi sai ya a hankali eh eh to in an samu ta wasu sanadarai babu babu matsala amma dai ana nufin amfani da ita ita karankanta haka nan to shine abba asu kusan za ka ga kowane ice sun ambaci amfaninsa amma ban da darbejiya ta ba ta da wani amfani sai inuwa kawai a a nisance ta gaskiya eh su ka gari eh sosai kuwa ya yi yawa kuma shi kamar yadda muhammadu bello ya ce tana jayo ciwon anta haka sauransu to Allah dai ya tsari sannan suka ce makaruhi ne yin asawaki cikin masallaci ba asawaki cikin masallaci an gane ko? to wannan shine wa yatamadmadu ba'dahu to bayan yayi asawakin sai ya kurkure bakinsa wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati in an ka samu tazara mai tsawo tsakanin alwalarsa wadda kuma yayi asawaki gare ta da kuma yin sallarsa to istaka ya sake yin asawaki na biyu ma'ana alwalar da yayi asawaki gare ta ta jima kamin yayi sallah kila ya ci wasu abubuwa to sai ya sake a sawaki kamin ya yi sallat kila ya yi alwallon ma lokacin sallah bai yi ba yana jiran tahowar lokacin eh to kuma sai yanayin bakin nasa ya canza to sai ya sake kuma wani asawaki sannan sai ya je ya sai je yi wannan sallah din wa in hadarat salatun ukhra in wata sallah ta halarto wa huwa ala taharatin sai zambo yana kan alwalarsa shine tahara anan istaka lisaniya sai sake dai asawaki na biyu eh wasu kuma ma sun ce ba ma sai bakin sa ya abun nan saboda shi asawakin ana son yin shi ne dab da zaka shiga sallah an gane yawwa ana son kana yin sa da yin sa to sai yin sallah kawai eh wurare da dama dai an so asawaki in za ka kwanta bacci ko in ka tashi daga bacci ko in ka ci abinci ko in ka daɗe baka ci abinci ba shi ma duk ana son kai kai asawaki ko kayi magana kamar karatun nan da muka yi da na yi misali kayi magana kayi surutu da yawa shi ma in ka gama kai asawaki saboda amfaninsa tun da koyaushe mala'iku na tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati to kaga in bakinka na wari kana cutar da su to kuma wannan cutarwa har da zunubin ta za su rubuta su kai ma Allah to shi yasa an je lahira wani an ka bashi littafi wani zunubin sai ya ta mamaki to da irin waya ga abubuwa da ake rena ne eh su mala'iku in ka cutar da su to za su rubuta eh kwarai kuwa duk wani abu mai karni ko wari wanda kake kyankyami to su ma ba su so su yan tsabta ne su ma gaskiya an gane kuma yan kwalliya ne haka da sauransu shi yasa ko gidan ana yawan yi mai tsafta ai zaka ga aljadu ba su zama ciki saboda koyaushe mala'iku na ciki shi yasa ga gida ko daki ana son a share shi da safe da yamma ma a share ana sa turare ana tsaftace shi to zai yi wahala ko akwai aljanu wurin za su gudu to amma matan na yanzu sai a hankali sharan ma ba su iya sai sun nemi almajirai na'am eh sai ka yi amfani da brush saboda aishe sakaji ya ce aushai in khashin yau ba dole sai ice ba ko wani abu ka samu mai taushi ko brush din ko wani abu dai wanda zai taimaka a tsabtace bakin za a iya yi duk wannan da ya tsabtace ake koya saboda haka a musulunci babu da tifa in kaga musulmi da tira a yankan sani ba musulunci ya ce ya zauna haka ba Allah ya samu dace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh